من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم قبل خلق الاولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله نصيرا ونذيرا وشافعا في خلقه اجمعين وفضله بالحمد على سائر الامم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمعتذرين وقف عبرته وأهل بيته وجعله خير الأولين والآخرين وجعلهم تاجرين خافرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أقبله أو أبدل هذا من أهله وأصحابه وفكرته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الخالدين وأوعد قاتل أولاد ابنته في الوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الأبواب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهو جماعة المسلمين musamman masu da Allah ya kaddara na wani wanda zai ya samu ne alkhairi da albarka a wannan la'asariya ta laraba kuma la'asariya ta goma sha hudu إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لله وإنا إليه راجعون يوم في وقت الرجل والنظر كان شعب الله كامل يدك الله كامل تجاهه الله كامل تجاهه الله كامل تجاهه a shari'a ta goma sha hudu ga watan tara wata ramadan kenan hijira shekara dubu da dari hudu da shekara talatin da tara da kuma makwabtanku wanda su ba sa cikin nan rawuyan amma dai mutum da muke yi na isa gore da kuma ku in ji kujerin al'ummar musulmi da muke ganewa da su ta tsarin kafafen nan na sadarwa guda uku farko babban gida uwa maba da mama yi arki dauki bangaren yi arki su da kuma rediyon tarayya federal broadcasting bauchi da kuma kafar yanar gizo wato internet dukkanin da mu da su kowa da sunansa da zarafin da Allah ya kowa ina haɗa musu cikin addini السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا عالم الأرض مفصلة آية تسويدي بستين دقيقة أولا سورة تبين سورة البقرة ويجبكما ويكاتو معلم أبو بكر محمد الأمين يكاتو منا آية تسويدي da fitin da takwas ubangiji Allah ya taimake mu tun da أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله أكبر ولله الحمد ubangiji Allah ayoyin da muka rufe a baya Allah yana ta maganar ciyarwa infafi tsakanin fardar nafasar infafi infafi infafi to me yasa mutum da kudinsa amma ya gagara tabbata wancan umarni يا أيها الذين آمنوا أنفقوا menene hikimin gangagarki me hikimin shamaki da hana ɗan adam miƙa wannan kuɗi su da Allah ya ce ya miƙa me yake hana shi ya tsare ke sani mafi shi ne yake hana mai dukiya ya zartar da umarniyar na infali wato kenan duk yadda ke da yake kada da mutum to ba ko gajin kofa in ya ba adalci to akwai yaki cikin a wajen da Allah ya ce to kada ka ga mutum yana tsoron cin ba wa Allah kudaden da Allah ke ya ba shi to a ce tsaro ke ɗan kenan da nasa teku da shi shi ne ya ɗiga komo da fafara shi ne ya ce an yi ƙabarta muku ku ci gaba da yin rowa alfafaru a nan a mafiya yawan tafiyar da aka yi wato yawan kuma da mafasara sun ce a nan alfafar a nan suna nufin wato almaniya ruwa ruwa ita ga mutum na ruwa na hana abu da Allah ke a bayar to ke kan ne wata kudu ba amma ba ta kunnuwa ba a ajiyar dama in ya ce tsana da yajjar ilimi a dama majalisun ilimi suna ta tabbatar daga babban makaranta jami'ar ma'aikata sallallahu alaihi wasallam cewa shekai yana shiga cikin mu yadda duk jini ke ji a cikin mu to shekai ya samu an dama shi ma na iya zaga yoyi jini yadda a hanci sai a ji albarka yadda a zuciya sai a samu inkari kaɗai kasar Allah da ikon Allah in ya je ƙwaƙwalwa sai ɗauke basira in ya je duk inda ya zaga ya akwai irin jafi da zuwan da yake yi ba. Ba ka nan yana alkawari sun ta gina wa kasa ba da kudi ai ba ka ce ya nan zuwa da ba duk ke kara duniya ko da wata abin ya kama kan a yi tafiyar mu ke yi da gaya ma wasu wata ke kariya banda kai ai ba na maka ba kai da zama duka kan duniya ne ke yi kuɗin dokin da aka ɗaga masa ba malam shin ya fara canza saboda ya ɗin ya fara wasu duka ya fara canza rana da yi al'umma waya amuru kun bin fata ba kuma kawai zai samu da kuma ya hana in faɗi a bayan ya hana a yi in faɗi da'a wa Allah hanyar ɗaukaka kalmar Allah jami'in samun da ya fata da sallallahu Allah to kuma ba shi kenan ba wa ya abu in bai fata wa ya abu rakkon sai yi ke da kuma sai ya yi da tsora wasu yin kawai a kan gina barna kuma barna barna da wani adamomi suka yayaye zamuye su sun zo an kore su sai ga kuma da yan kwallon su kuma da wasu ikirin da biyu su kuma kwaski da su kwallon ikirin da uku haka ne ku da zuwa mai nan ba ke ta buɗe su kwallo a buɗe su a ba su abinci a kai suna tuna mana darajar ƙasa wanda suna yi ko yanzu ba shi mutum ne da ke ba da su yau ke yau suna zama wa ya muru kundin ba ma da yawan a cikin gaji إلا الأعمال وهو قصد الأمر بالفحشاء أي بإفشاء الفحشاء لا يعتقدنا لا يعتقدنا شيطان مكيين إن الشيطان لكم عدو فتخذوه عدوا الله يجزي لمن يجزي بالآية والسيد الشيطان والله يبنجدكما يعدكم مغفرة يقول الله na muku kankara yana muku talle yana muku talle gafara in har kun siyar to ubangiji Allah sai kuma zai muku gafara min ku wata irin gafara da abunsa kawai yake samu ba wanda zai muku wannan gafara sai Allah wa fadala kuma zai ba ku kyautar da ya wuce abin da kuka siyar fadar kenan والله بيدي واسع mai yalwaci ne ba ni bukatar komai daga aljihun kowa ko da mutum kowa ko da ko shi wato mai yalwaci ne sannan kuma alibon tare da magana hutsa shi mai yalwaci ne baya bukatar komai kuma abin da tuzutar da zai tuzuka yana ta bamu yana ta bamu to yalwar abu ya sa abu kuma ba zai kare ko sani ne a jiki ya tabbata da su gaba a ne da su cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum qamu fi fa'idin wahidi ga dukkanin mazan mu matan mu yaran mu manyan mu na dubin da kauyen mu a cikin mutanen mu mu samu wani tudu mai girman duk wahalara tukka kuma in sun samu duka sannan su roƙi Allah kowa ya ce ne ke su Allah ya mai wannan ya fara wannan ya fara Allah kuma jiya babu kowannen mu abu da ya roƙa ne yake ma da kasar zalika min ra'in bi dukkan sunan da zan ji babba ku to ba abin da ya rabu wa da yi kuma wadatar da take juna illa kama ya wasu da mai iya sai kamar abin da sun kan karamin allura zai rage iza umufi al-bahara na al'umma ke ba ta tsani in dai wannan shugaban Allah da zai yawan samun shugaban sun wuri ta fata da su kenan abin da Allah ya ba mai shi da zai na mota ya fara. Na hau da wani abu wa kuma da lalari da shi. Wani malami ya ce cewa wannan kike yin nan ba a ce zare ba. Dan a kauce mai kiwon ruwan da yawa. Ka san da ni da shi an zura shi ban ruwa. An ka koma a zura ka ce ka ɗaukar dare ka ce wani riba da yawa. yake to tun da ana kiran allura ana kiran gari yake a mabalagar zance ta hadisi kulubi kawai sai a ce allura sai a yi bayar da abin da shi ne rashi an kankan kilo abu da ne. Alimu, sannan kuma Allah nan masani ne ya san waye ciyar sarki ya san waye ciyar kuma jami'a duniya.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر ولله الحمد Ubangiji yana ƙara gaya mana alaƙarsa da bayin halittun da yake kenan ya ce yi wasu ake mata mallaka Allah nan duk inda ta dage ke wasu to ba wanda ya ba da yake wasu a wajen sai Allah nan shi kaɗai ke bayarwa Allahu akbar ai ma'ana yu'tiha liman yasha'u min ibadi shi ke kautar da yake wasu nan fa kafin mu zo mu tsarki wato tafasiru wa tafasiru da zai ije ki alhikima a wannan ayar Allah ne ya ce shi ɗaya ne yake bayarwa ba ya taɓa bayarwa ba sai kawo shi fi'ili mustamili fi'ili mustamali fi'ili mudari'i yu'ti yana fara الله أكبر الله الله كما لما تكتشفنا أن يكون أولا آية من الكيكي وضم مفسرين المفسر السلطي يكي حكم ألم ألا نرد النبوة النبتة sai ji Allah ibn Abbas ya kalma Qur'an radiyallahu anhu ma yace a al-hikma anan al-ma'arifa bil qur'ani yace abinda Allah yake hukuncin shi yake mata a nan shi ne gane wato saƙon da qur'ani ya ɗauko yace fiƙihi mutum ya gane fiƙihin cikin qur'ani wa nuskihi ya gane abinda aka yi nuska a cikin qur'ani ko ya gane abinda rubutu ya tabbatar da hukuncinsa ومهتمه يدار آمين دا har duniya ta ƙare suna ci gaba da aiki bayan ya gane lokaci ayoyin da kuma an shafe ku wa mata shabihi sannan mutum ya gane ayoyin da kuma ta shafi haku ne suna idin da juna wato gogewa da ƙwarewa da falalan Allah yake sa a gane su mutu ta ji wannan dole suka kunto da jini suka kunto da jini aka gane da yin da ne kuma aka bari sai Allah ya Qur'ani ji ya gane wa dalilin shi mutum ya gane wato baƙon falala da baiwa wanda ake sa a cikin alƙur'ani Allah وبايا كمان اقرأوا القرآن والتمسوا دلائله tsaya sosai ku nace da kan Qur'ani kuma ku nemi a muku bayani ko nemi ilimi a cikin Al-Qur'ani wanda kajan muhimmi mutum kuma ya gane farko farkon Qur'ani sunoyin farko ayoyin farko dokokin farko wani akwai yi da kuma gane ayoyin ƙarshe dokokin ƙarshe sunoyin ƙarshe wanda ya samu wannan jikin kalmar ƙimma yake da wani shi ne alhikima ana shi kuma ka taga ɗan da amata sarfefi da mujahidu kan jabarul makadumi suka ce alhikima ana sai ya rikikin فكر في الدين فكر في الدين في الحكمة وفي الغالي أرقام وفي الغالي duk abin da ne zai shafi shari'ar Allah tabbatawar da kai daya tabbatawar da iyali tabbatawar da a mutama'a ta musulmi ya ke zama alfa'i mutum ya gane wannan shi Qur'ani cikin abin da Qur'ani ya kawo Allahu Akbar الله أكبر مجاهد يفاتي تفرد دي ده وتفاتر إذا الحكمة على الإصابة في القول والعلم جاءت ومسيح تكي إيرو فتا وفتا أبن الله يشيكو إيرو أيدي الله يفاتي جابا يين أيدي الله يشيكو مجاهد أولين فاتر لذي كيه الحكمة في هذه الآية ابن الزيدي تكي الحكمة الأقل في الدين hikima a nan shi ne tsantsan su kai imani da kamaru haɗin cikin gane dokokin ubangiji imamu ma ji shi kan ana kura wa amsu da alayhi ce su a cikin wasu al-ma'arifatu bi dinin lahi wal fiqhi fihi wal ittiba'i da ta abin da Allah ya faɗa a nan da imamu malik imamu da hijira yake cewa sani game da addinin Allah game da hukunci da irin addinin Allah da kuma bibiyar abin da Allah yake so Allahu akbar ko kuma almajirin da ibn al-qasim yake cewa al-hikmatu a wannan aya a tafakkur fi amrin lahi wal اتباع له تفكر tunanin ka zama a cikin addini ila addini ya kullo hanyoyin inda take dalilin zuwa da zuwa addini ya zo duniya zuwa suka sa ƙarfinsu iliminsu dukiyarsu gatansu nagartansu har addini ya zo yanzu inda nake mai game game addini yake bukata to wanda ya samu wannan a cikin rayuwa to ya samu alhikima وفي سيدي ابن القاسم جود babban marawanci a rawar imamu malik rahmatullahi alaihi ba da kuma shi a duk mutu ka abdullahi wal fikr fi tin wal amal fi wannan shi kuma anan na iya daukar ma'anar jinsiya da dokokin Allah dan adam bai da dama ya samu kansa ya ji Allah ya tabbata dokoki sai Allah ya mara baiwa da sanin addini kuma ya mara baiwa da cewa ya hau kansa ada wal fiqh fi dini yake da kuma dai ilimin addini wal amal bihi da kuma aiki da shi ilimin addini shi kuma arrabi ibn alabi babban malamin ne a zawo imam shafi'i shi kuma shi ibn al-qadiri a zawo imam al-jari hijra eh shi imam malik hijra shekara 179 da bar duniya da an ce ibn al-qadiri kawai to a malikiya ta zo san babban alƙalami a zawo imam jari hijra amma shi kuma arrabi ibn alabi da ka faɗe shi to ka ji kuma zawiyar سيد إمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع أبو عبد الله المكي الشافعي والجنجرة شكرا كيوم يجيبه يكما شافعي في الدنيا وأن أبو الله يوميكا الحكمة الحسية ومنكم يجمع عن الجنوب يمكن الحكمة اليوم الحسية Allah yake ba da arziki jin tsoron Allah innama yattalla min ibadihi ala ulama qala ibrahim al-yaqi ko yuqati an zo a kan kuma mutum wata ran lokacin da aka da gamma a ce mata al-yuqati wata ran fa nabba al-yuqati babban tajiri ne babban malami ne babban marawaiti ne shi kuma ya zo fassara ne uku ne hikimata ya ce a hikima alfahamu fil qur'ani fahimtar ilimin alqur'ani ulumul qur'an na ya hada ya ce shi Allah ke nufi a nan da yake gani yu'til hikimata zai yi dan aslama da alhassan basari suka ce a hikima a nan alwaru kan ƙayi taka tsantsan baya baya da haramun gudun kiwa gudun haramun cin shiga kuwa kuwa sai ake nufin da alhikima a wajen ibnu aslam da kuma alhassan mun asal hasanin basari duk Allah wani bidiyo ka samu da gidan aljanna wannan tafasi ne duk da muka yi abin da duk ka dauka kana da salafu a kai in ba a yi da kama a jikin wasu a wani ayar kana da mabu kana da goyon bayan mansala kuka yake yi kuma ta mafi sha'u wa mai dukkan shi kuma ta wata kuma su aka baiwa a jiki ma Allah ya ba ma mutum ko namiji ko mace a jiki ma ko mutum da na rage ko ba a jini Allah ya ga dama ya yaye mai dukkan har yi tsintari ko har yi tsintari a hikima faƙad utiya khairan kathira yadda Allah ke kira yi abun bada nan wani wannan mutum an ba shi alƙalilun Allah muna roƙo ka ba mu alhikima domin mu yi baki mu samu khairan kathiran ya ilahana wa rabbana amin amin wa amin yake ma yadda karu duk karatun da nake a baya in ji Allah maganar ci da sadaka maganar korewa banda riya banda kuma gori banda cutarwa duka banda koro banda sa shi dan a gina albasha duk wannan fa in an ji an karanta ba masu wa'azantuwa su canzu su sa kuɗin na su ma ya canzu su bi Allah su sa kuɗin na su bi Allah illa ulul albabi sai mutanen da ne ma kyautar hankali su kai yau mutum ya fi bautar Allah ya fi ka hankali hankalin ka sai ka gaza tata kusa ma ta da kaza a nan ma ka yau za ka da shi ba mutum ya fi ka ko da kuɗin ka ko da ta fi ki kuɗi amma ya fi ka cewa a sai ya tsara maka ne a hankali kuma ya tsakar illa ulul babi na rasu na kiran hankali da suna iri iri nan al'adabu jam'i ne na al'ubbu akwai al'aqlu hankali akwai al'ubbu hankali akwai al'uha hankali duka hankali ne sai yi wani hankali ya jini da wani ya ji wani faɗi ko ya fi wani tuka ko ya fi wani gauni haka ne ba yanzu hankali na akwai wanda ya fi yin hankali kuma duk kankancin na wani ko a kowane ya tara ba shi ko ke kun ba ne ba amma dai ulul albani suna gane wa'azi kuma su azantu da wa'azi kuma su bibi in kwanar da kansu ta hanyar wa'azi insha Allah wani wannan ayoyi ne ya yi zamu tsaya a kan su gobe amma da ke mun zo magana kan alƙur'ani lallai lallai Allah ya ba mu da ayoyin baki gobe za mu tashi za mu tattauna wasu abu a cikin alƙur'ani ne muke ƙara zama mana cewa mu fatan muna da babban kaya da Allah ya ba mu shi ne mene ya kira shi al-hikima kuma ya ce wa man mutan hikimata وقد أوتي خيرا كثيرا في أنباء القرآن جماعة أنباء خيرا كثيرا في يده ومن دون مع الله ba wanda za mu dora na biyan baki shi da tattaunawa da muka yi da kullum mutanen wanda abubuwan da ake yi yake damu yake damu kuma yake kulle mana kai kuma yake wadanta mana zuciya to amma dai godiya ta tabbata da Allah da ya halitte mu ya ba mu wajen zama a duniya kuma ya sa mu a ƙasa Najeriya kuma ya yarda mu zama al'ummar jihar Bauchi kuma ya yarda wasu mu zama su al'ummar wasu jihar kuma da wasu wannan duka haka ne da yake ba aiki da haka ne ko to yanzu abin da za mu tattauna shi ne duk yadda aka je aka dawo lisani bin hasu makalar annabi ya ba mu dama in dai aka fi haƙƙin mu to muna da ce muna da ce in an fi haƙƙin wani wani na da ce misalin haƙƙi matsalatar yanzu abu na mutu gane nan a matsayin kyauke da kuma gyara kayan da da an karawa da hannun da ne tanda da ƙararrawa shirin shirin duk muna so ne a yi dubi a gari su abin da yake faɗan nan muna da cancantar mu yi wannan kuka ko ba mu da shi in muna da shi to mun yi kukan to mu dole a zai su kukan kenan a shi amma farko muna tuna wa mahukunta abin da mu'minin ya tsari fir'auna yake gaya wa mahukunta tun daga fir'auna da mulkokinsa da gwamnoninsa da ambasadar soja da kamfan soja duka me ya gaya musu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إرجاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن شاءنا والعين muna gaya ma mahukuntan da muke rayuwa ta cikin hukuncin da kuke jagoranta ta kujerar gwamna. Ku sani a yau na kuhurinmu a wannan zamani a wannan lokacin a wannan ƙasar a wannan jiha Allah ya ce su ne masu mulki. kuma galibi da lauji yau kuna da ƙarfi da rinjaye a kan doron kaza umarnin ku ake yi hanyar ku ake cikewa amma bayan mun bar duniya mu da su ƙasa ta rike mu an fitna mu kamar yanzu na ne ba a cikin layi waye zai iya ƙwato mu daga azaban ubangiji bayan mun bayyana gabansa muna azzalumai waye a ke kenan za a yi na filarfi muna kuna nan mulki na mutu ƙarfi na mutu rinjaye bai kimani da matsaro ko akwai sunan da za a tashi ba mulki ba kunshi ba tambura ba albesa ba jiniya ba jami'in tsaro ومن يكون من فأس الله جاء يقول يصيب الله يصيب الله أبوه على ذنوب ويصيب يصيب يمقوم ولما أن ذلك يتم ثم يأتي إليه أبوه يقول على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظلموا جريمة wannan mun buɗe da wani kuma wani addini na cewa إذا مد الصراط على جيمي تكون على القفاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم شهور وقوم في الجنان لهم مكين وبان العرق وانكشف الجبال وكان الويل والجبل العظيم من أسرع منكم akwai wasu hanyar ji ko na zafira bi sanda aka ce an nufi a kan doron jahannama wasu masu gudu da su zo da su karwa wannan hanya wanda ita hanyar ita ce hanya ta yi kilo da bawa zai bi ko zai samu da gaji ita janna ko da suka damu ko wani Allah da koyo Allahu akbar masu laifi masu dauka masu haƙoƙin abunan za su so su karɓi wannan hanyar za su kuma iya ƙwararru na ɗaukar yake tafiya gwargwajen yadda suke kallo da kallowa a hankali a tsanaki amma ina ba ƙauyen sai da yi lamun akwai wasu mutane wanda kuhuru halaka lamun ta tabbatar da wani wa ƙauyen wanda in bulani suna azaka lahun masu har ma suna shi da dawa da kuma da zai daga wanda suke karɓar ihu a wuta wanda kuma suna suna da suna kallo a aljanna a tsakanin ɗan matansu ga abinci ga abuja ga kuma wa ba da haku a wannan rana gaskiya ta fito kan wanda ta san gida ne duk wani rufa rufa kungiya kungiya kungiya masu ɗuma kuɗi an yaye kungiya hudu ne waɗannan wani azaba na yi tsayi wata sanar aure yuri kuma abin da ake so a yi ya ƙinta sama mafarnaci ko ƙinta sama mutunci ko wannan abin ya sadu da yake ya karɓa za ku mai kiyaye Allah ku mai kiyaye abin da muke so mu ɗora shi ne yana da matuƙar muhimmanci a yadda dai mu muna da haƙƙi kuma kuma ta fi je ma farkon da ce ce yake muna da yene muna da haƙƙi to amma muna gaya mu wanda suke da gwamnati yau kuma sun san wani mutum sunansa Musa Usman ko da mayaƙi wanda ya yi doki lotte bautu da borno a haɗe to yawo ya bar kujera bai daina ƙaunarta ba ba ta gundure shi ba da lokacin da ya wuce ba baya ko kun san an yi wani mutum sunansa janar muhammadu buhari lokacin da shi wani ake faɗa shi ne gwamna wannan lokacin wani nan bai daina da awon kuri na faɗa lokaci da kayan ya ƙare ba bayan sa kun san Allah ya azurta mu da soja bawan Allah soja soja mayaƙi kuma soja makaranci kuma soja mai addu'a shi ne general musala babat muhammad je ba mu wannan jiha samun bauchi ya ba mu jiha alif dari tara da saba'in da shida wanda aka fara ba mu sunansa muhammadu bello aliyar muna samarin da muka je da babura muka shirmu lokacin jikinmu yana da kyau Mena sai yanzu jama'a bai gita kuke nan nan ba, ba ta gundure su ba, da ta ne kare ba. Na? Sai yanzu. daga nan an ba mu kan koma sunansa Muhammadu Garba Jumba yana son kujeran kan da ya tsari ya tsalle shi ke ya bata bayan nan bayan kuma ya ji mutu da gari aka ba mu gwamna Muhammadu Sani Sani da shi san shi ya zo Muhammadu Sani Sani bai ji da kujeran nan ba sai ya tsari sai kuma aka waye gari kan kan kujeran an sake ba wa mutum sunan ke ce abu da rumba gwamnan kamara yana ji kamara jera gwamnan kamara a kaki suka zo daga gwamnan fara wani da ake turowa kafin da abu da jera da ya kare sun yanzu ya ke da kan kujerar haka aka jirgin yi ya kan kujerar tana haka ne sannan daga nan an samu gwamnan zoto ma da duk ba da kike da duk kujeran gwamna ba sai da gida kai a kan kasan da saboda ko da kina yaro ba kai da kare ba sai da ku yaro daga nan an ba mu wani gwamna sunan sa ne ji komando a jita raji a jita raji da gida da mutu ba da ya bar wani wani kujeran ba kai da kare haka wani gari ne ya bar kujeran ya wuce sannan an ba mu gwamna sunan sa james yani kanan shi ma bai gaji kujeran ba kai na karewa ya wuce ita kujeran da barka an ba mu gwamna ya zona abu ali abu ali na son ya zama gwamna ya ci gaba da zama aboki da kayan ya kare aka waye gari abu ali ya wuce ya bar kujeran an ba mu gwamna mai suna ba nubu'in bari ko yana so zama gwamnan bauchi da ci gaba da tsari ne Allah ya kafi ana barji wa ko taro amma kai ne tsari fa sai ka wari gari ya da wannan kuma gudun da mara ya wanda muka samu dama ko an barka shi kowa ya yi aransa wanda duka yi mutu ba na shekarar ina ma ya sake dawowa ta wannan kujera a shekarar kujerar yana nan shi ne ke ina da tijo san da tijai a nan da abubuwa ta kare wanda su kuma ya zai jagoranci wannan jiha ka tare a yana son gwamna yana cikin son kujerar gwamna da ku ta duniya ƙasar waje aka ƙoƙarci rori su gwamnatin su abin da ake ce ku mataimakinsa da su ka ɗaga da wata matsalewa shi ne mataimakinsa suka su biyu ne wani kamata ba ta ma duka da ne maganar kujera amma ba ɗaya kuwa da kujerar da mun da yake da kayan ne ba sannan aka za ta yi tsayin muhammad zai ba mutumin zai ba yana son kujerar siyasa amma da aka canza shi ya koma an ba wa gwamnati sai kaga a ba ta ya ba su jiha an raba bauchi da gwamnati ya tafi gwamnati ana ma shirin ya abu ta kamfen an yi hula a kofar gidanka motoci iri iri ga na matasa ga na dan kudin karfin ga na mata masu buɗa ga na wane ga na wane ya fito an ya shiga motar ya zauna sai ya yi mantuwa sai ya su sai ya bari gaban motar da iya oge ne a gidanka sai ya mutu wannan jama'ar su suka koma jama'ar salatar tarihin muhammadu da tsohon gwamnati da ya ke na kuma a lokacin ma sarautar kujerar za a amma da kayayi ba kafin ya bar kujerar da aka raba hoto da gwamnati ba na kama gwamnati ita kujerar ba tana nan kuma yana tsoron da daga nan aka yi alhaji a amanu dan a gani kisan mu'awu na kan kujerar na kan kujerar jiha jihar nan ya kan gama a jirgin amma ta ji ne lokacin kan mako ke zama da ne ko ya yi ta uku Ake, ake domin koyon sanye da kai da ruwa, kisa ba ma mutanya kuma ba ma sa ramu a kan shi. Tun ne ce mutu ba ku da matsala ko a gare ne, wallahi, sallahi, a cikin kiyama da ku yi da alƙun suna ko ka ji taɗi a yau maka daɗi wallahi rara ta ku kalle su biyu Buhari yana kwanci da yan gwamna kan da ya tsare na farka na su da zama sanata na su na kallo sai samu ba na farka daga ya aka yi malin mutane gida mutum da aka yi لحدثا وحالة لحدثا وحالة ya yi yi a jarubuci kuke rami kuke kare nawa ya zo yi a bashi wata zama mafai irin ne ya yasa da yau gayi sabo duka shi ma ma da yi kan na gani ofishin na yin da gani ko shi sai da yau wato a matsayin sa na alhaji mutane ku ma wani wani tare da gaba ba a tsaye ko kun ji ba a a Muhammad Amina Bakar da kawo wannan gwamnati sai kwanu filayen wajen da aka yi a kogin filayen duk da ake ake yi mai da wallahi wallahi wallahi sun kaji da rubuce da mai kaji wani yanki koya kuma suke suna yin da kai a to kai ma yau su kayan sani ke nan abin da ya sami su nan na mutumin wakil da gwamnati suka yi abin da yake jira ne da me za mu tuna ka za mu tuna ta cewa a lokacin ka matan Muhammadu Buhari shugaban kasa ta kawo gudumawa na abinci a raba wa musulmi dukkan bautin nan aka rasa ɗan kirki ɗan halal sai ɗan izana ɗan izana shi ne chairman na distribution committee a bauti a zamanin ka muka fara ganin wannan kayan Allah wa dare za mu kiran da kula ta a wannan in ba a gyara ta ne ba wata kanta kuma ka sani ba muna maganar nan fa da yawon shugabanci ba ku da yi a gaban mu ba wanda aka tattaka su ne muna shugabantar su dole su ji mai tara don mu fara da cewa ba a ba mu ko sani ne ko ko ba ne da a don kwanan bangu da wani akwai tarihi akwai tarihi dan a lokacin da muka sake ganin abin zubar da hawa ta ba mu wani da kuma jira a zuwa mu kuma yake ba zai san da sulatu din makarantun islamiyya ba kuma ya ba da shugabancin kwamitin matsayin shugaba maka yi da su maka yi da magana kai su wannan mutuncin kuma ya ci gaba da warware cikin warwarewa muna cikin wannan muna ganin wannan muka yi magana muka yi magana a lokacin ka kace wanda zai shugabanci kwamitin raba kuɗin shan ruwa na wata azumi kaf jan hotunan ba wani adami sufi mutum mai kirki wanda ya ke kira kuɗi sai kan ki ga shi kuma ana kira da adami abin da kake yi a dala ga kuma a ƙarfin matasan lokacin ya kuɗi adami raba kuɗin shan ruwa kake aiki lalaye shi ne jinki ke sa wannan jawurar da yake tana kare kura tana nakan yi wa wannan aiki ranar ya zama ko aka ba mu kuɗi na wani aiki muka ga ya ka samu yin jima da talakawa ne ne dubu talatin da siyar da mutane farko abin ruwa ƙarfi wallahi tallahi ƙarya ake yi an fi a zama mana da kiwon mu ne a wajen wajen kiwon ke gabata kofar tsoro dalla ta kasa da su duka da kashi ya ji da ta wanda su ke kofar tsoro da su da layi na rasa sarkin zaɓi Allah kafin a ji yau ba ba ba ni a kawai gari waje ne a nan jikin bayan da bayan gari da yake suna da gana an ce mutum ce wa abuwa nan kuma yanzu tafsirin da na da muke yi a nan bane shekara talatin da ɗaya shekara na zauna ina faɗar abin da ne shekara talatin da ɗaya to mahaifi ya ya buri ya ke shekaru biyar da shekara nawa ne a a Tafiyar na na ƙarfi ma'aikin ya ne ya jagoranci gaya ma ɗan uwansa aka zo a cikin dole ne ya kasar da tafiyar da ke wanda kafin shekara za mu yau. Yanzu ke nan shekara talatin da ɗaya ina tafi da daga kayan dole nan kuma nan. Ina tabbata muku duk wanda ake tura su a kan nan wani a lokacin ma wanda ya saura mai gobe. Kana wannan kenan. kuma da yau a wadatar da yake wadatar da su ce mana kwamitin da aka ba kuɗi da raba tana da yaƙi a nan tana da yaƙi ya a nan mu kuma ba mu kallon kan a matsayin kasar da su wanne da su fitar su ina muke gaya maka ka sani in kai ka da mutu da rau mu muna ce maka ba mu san su ba sannan muna cikin wannan muka sake dubawa wani malaman da su zai ke wa'azi a ƙasa mai sarki ƙarƙashin ƙirgin wani kaya ko da hutu wani sai ta kama saka ɗan izala ɗan izala da iliminka da shekarunka da wayewanka da ɗimbin duniyarka da kafuwanka da dalilinka wai sai ka je ka faɗi wa ɗan izala tukuna wai in ne ga dama a sa ka domin a yi ka gwamna muna gaya masa ba mu yi ce da wani ba mu yi ce ilimin ba ta yaran jagoranci ba wata ba sannan muna gani muna ji muna kallo aka waye gari wato da aka tsara ta musabaka har kuma wanda ba ta idara kuma tana mu ne da Allah ya ce wa kin mu Allah kai ne amma ba ce ba amma musabakan nan ba ce alamomin goki masala Qur'anin goki ganayen goki gangaren goki wai ba wani da aka ɗauki tsarki wani sai a wani goki sai kan yi tsana wani ya zama adalci sannan hukumar makarantar nisan wanda ake kiranta a ada legal an da islamic society yanzu an tsara mata girma wai ba wanda zai yi jari na gabanin council ne babbar yamboci sai wannan sha'anin gwamna nan ma muna tsara gaya mata gwamna ba haka ake adalci adalci ba su yi su bai da aiki sannan muka sake dubawa muka ga to yanzu an kafa an kafa ma'aikatan kula da haƙoƙin addini wanda aka fara sawa tsara da ba a yi ibada ne sai ku da ba da kai ki ne ka ta ta hannun ya zo ya bada kariya ne ya ya zo a tabbaki ne da amana kaza da amana kaza ya karɓi takardar da ta kira da wani mai kama da ya ga wanda nama bai yi shi ba har ya sauka da yake ba ma izana mai zana abin da hidima wanda ya biyo bayan sa wani mutumin wanda ne wanda ya biyo bayan wannan yanzu wani aka kawo shi yanzu kuma shi ne biya yana kafa kwamitin da za su karɓi kuɗin gwamnati a raba matsangari matsangari ba amma ɗan izana ne aka yadda a ɗauki kuɗi a bayan alwar haka ne me muka maka haka ne me muka maka ne haka me kike nufi da mu ne in zan iya tsangaya ne ko ba ya iya tsangaya ne ba ku ba ka tambaya zuwa ina tsangaya wanda ka fahimtar da na kuɗi ne mun ko bayi ne ta fi yin sanin rayuwa ne to billahi alladhi la ilaha illa huwa duk alaman da yake wannan kuɗi a hannun ɗan kidana shugaban kwamiti wannan alaman ma Allah sai ya so da tashi da dino ya so da ta lissafin Allah sai ne ba a yarda da mu ba babu da amana babu da irin lissafi babu da hannun irgawa to gwamnati da rika kuɗinta mu Allah ya kaddara yiwa ba baƙon mu bane yunwa ba bakon mu bane sai na bawa fiye da kima yunwa ya ya tsoro ya kuma kama da su yunwa ya rasa ina gaya mana su da suke nan ku sani wannan yaren dole ne a yi da wannan yaren don an tattaka mu ana tattaka mu kuma wanda muke mulka sun fara ganin an ba mu da amfani ba mutane ba ne ba sun fara lalacewa suna zuwa suna kawo a jikin ƴaƴan ibala kafin a jima an juya imanin su sun koma wa ajiya. Sakon da yawa gwamnati da sakonnin ga sun kanmu ba mu yadda ba wannan ko mun tsakuro shi ne akwai adabi da yawa na taka taka ya suka mana amma dai su da wannan ke suka mu kuma kowa a nan sai da ne za a yi da ana zaɓen wanda ba a kawai kuma an ce adalci ake yi to in adalci ake yi babu dama a ɗauki ɗan izala a bar abincin mutanen da ba sa babu wani. dan dan kita cara cara ini orang orang ini. Kalau ini juga, kalau ini juga, kalau ini juga. Waalaikumsalam. a madadin kwalisi na wannan zawuya a ƙarshen karantarwar malam da farko muna godiya wa malam ina guduma wanda yake bayarwa da lokacinsa da mutanensa in dare da rana don ganin cewa an karantar da su kaga Allah ya saka mana da alheri Allah ya kara rayuwa mai albarka da amfana abu na biyu kamar yadda aka sani farkon azumin nan mun yi bayani a kan abubuwa da ya shafi wannan zawuya ɗin na shirye-shirye da ake yi domin gabatar da wannan tafiyar kuma yadda muka ba da sanarwar cewa ana neman gudunmawa mu da taimakon mu alhamdulillah muna godiya dai ana samun gudunmawa ne an zaga kusan gode da kwana ɗaya biyu zai an zaga ana godiya wa mutane Allah haka da amma duk da haka dai ana ana neman gudumawan jama'a har yau saboda idan mun lura za mu ga cewa abubuwa da yawa ga sun suna buƙatar gyara amma ba abu da zai gyara da shi yanzu kamar shekaran jiya mun zo karatu a mura guda biyu wannan biya kwanda su suka tsaya ba a iya yin karatu da su ba wanda ga daga baya ka ɗaiɗe su a kai su wurin gyara kamar yadda malam fashi da yake mana sosai wani lokaci ba mu sani ba ma sai mu zuwa yin gyara ba mu sani a yi saboda haka Allah ya fata masa da ne ya kace wa'in sabuwa ne sun kone su yan kayan duka saboda haka aka kai yaran aka gyara da aka gyara wata kuma wannan gyara to har yanzu dai an gyara mana amma ba mu biya kuɗin ba saboda haka ana neman gudunmawar jama'a sannan kuma a ta generation da muke amfani da shi wani lokacin an nemi gudunmawar taimakon za ka samu abin da ake samu bai wuce a sa mai ba alhali akwai dai abubuwa da yawa ta lauci kanan da muke amfani da su ba ta wadatarwa yadda muke bukata amma saboda karancin abin da ake samu shi ne ya kawo haka saboda haka ana neman gudunmawa jama'a da wannan mu da muke nan da yan ma akwai waɗansu wanda ba sa nan za a iya kai musu wannan tallafi domin neman ya san Allah sannan abu na ƙarshe shi ne kamar yadda aka sani cewa bayan azumi ma muna majalisi a nan tare da malam Allah da ikonsa daga wancan shekara zuwa wannan shekara Allah Allah ya ba mu zarafi ya ba wa malam lokaci kusan ina jin daga bara zuwa bana idan akwai ranakun da ba ya karatu ba ba su da yawa bai zama sun kai kwana bakwai a shekara guda saboda haka a cewa mun gode ne mu gode wa shi malam ne da yake ba mu lokacinsa da zamansa kuma mu samu mu muke amfana mu muke amfana da shi saboda haka ake ya yi iya jirgin ba ya yi ya yi abin da zai yi cikin dare domin wannan karantar wanda ake mana tabbas mun san ba ba ba ran ba da ran ake yi ba da dare yake mu muna bacci shi da mutane ya yi kokari ya tana da mana abin da zai zo ya karantar da mu haka ake ya yi nafa to ashe ba zai ji daɗin ko ashe mu a gerin mu ne namu ba ba zai ji wannan daɗin ba sai dai kawai ya yi duk yana kallon gaskiyar magana saboda haka mu yi kokari mu ba da iya namu gudumawa mun ba da wannan gudumawa wannan neman sakamako ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya ji kan magaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh